da kuma rayuwar barzakh ma'ana rayuwa bayan mutuwa waɗannan abubuwa guda uku su malam zai mana bayani a kansu a cikin wannan fasali na farko al-mabhasul awwal wato mabhas na farko haqiqatul ruh haqiqanin ruhi awwalan da farko kalimatul ruh malam yace kalmar ar-ruhu fil qur'an a cikin al-qur'ani ta'ti ala iddati awjuhin tana zuwa ta fuskoki da dama ma'ana tana da ma'anoni ba guda ɗaya ba karka dan ce ruhi ka dauka irin dai ruhin da ake ta magana haka ake nufi da duk wata aya da kaji ta zo da kalmar ruhu a cikinta kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin sa na ar-ruh sunan littafin kenan ar-ruh da haka kenan kalmar ar-ruh tana da iddatu aujuhin fuskoki da dama a cikin alkur'ani za mu ji su malam zai kawo mana su ihdaha ɗaya daga cikin ma'anonin arruhu ana nufin alkur'an alkur'ani ma'ana akwai gurin da idan ka ji kalmar arruhu a cikin alkur'ani to shi alkur'anin shi kansa ake nufi da arruhu ka kaulihi ta'ala kaman faɗin Allah ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim suratu shura aya ta 52 Allah yace wa kadhalika kuma kamar haka ne awhayna ilayka ruhan min amrina muka yi wahayi zuwa gare ka wahayin mai ruhan min amrina wato ruhi min amrina daga al'amarinmu ba kun ta tadiri malkitab ba ka kasance kana sanin malkitabu menene littafi ba walal iman ko imani walakin ja'allahu nuran sai dai mun sanya shi shi wannan ruh din ya zama nuran haske na hadibihi man nasha'u min ibadina da zamu dinga shiryar da wanda muka ga dama da shi daga cikin bayinmu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma hakika kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici ko tafarki mai kake to ku kalli kalmar ruhu da ta zo a cikin wannan aya wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina kamar haka muka yi maka wahayin alqur'ani min amrina daga al'amarinmu daga umarninmu daga lamarinmu muka yi maka wahayin shi alkur'ani kaga kenan a wannan ayar arruhu shi alkur'anin kansa shi ake nufi da arruhu an fahimta domin shi ne rayuwar gabada don in babu shi din to kamar babu ruhi da haka allah maɗaukakin sarki a nan kai tsaye sai nuna alkur'ani shi ne ruhi da haka kamar haka muka saukar da alkur'ani zuwa gare ka daga al'amarinmu baka kasance kafin mu saukar ummi maka wahayensa baka kasance ka san menene alkur'anin ko littafin ba walal iman ko imani walakin sai dai ja'alnahu mun sanya shi shi wannan ruh alkur'ani din ya zama nuran haske kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wata aya ainihin wato alkur'ani haske ne na hadibihi shi kwadi inda haske yake to yana shiryarwa to shi hasken alkur'ani Allah ta'ala ce na hadibihi man nasha'u min ibadina muna shiryar da wanda muka ga dama da shi wannan hasken na alkur'ani wato daga cikin bayinmu wa innaka kuma haƙiƙa lalle kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi haƙiƙa kana shiryarwa ila siratal mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici anan malamai suka ce hidaya kala biyu ce domin kaga anan an tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shiriya a wani gurin kuma Allah madaukakin sarki ya nuna shine mai shiriya ba mai shiriya shine innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ta'ala ya ce baka shiryar da wanda kake so walakin Allah yahdi man yasha ba kai bane kake shiryar da wanda kaga dama Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shi yafi sanin su waye waɗanda suka fi cancanta a shiryar da su amma gashi a wannan aya Allah ta'ala ya ce wa innaka latahdi hakika kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kana shiryarwa can an ce baka shiryarwa nan an ce kana shiryarwa alqur'ani babu tufka da warwara a cikin sa babu cin karo a cikin alqur'ani sai malamai suka ce shiryar ce kala biyu akwai wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da ita akwai wanda kuma babu mai ita sai Allah subhanahu wa ta'ala ita waccan da Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da ita da sauran dukkanin wasu malamai masu wa'azi da ainihin wato annabawa da mabiyansu ba su da ita ita ce wato hidayatu tawfiqin wal qabul ana kiranta hidayatu tawfiq wal qabul wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka tabbatar masa da ita anan hidayatu irshad wa bayan hidayatu irshadin wa bayan ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hidaya ta irshad wal bayan zai iya maka bayani ka gamsu ya kuma nuna ma gudan an fahimta amma tawfik ka samu dacewa da gaman katar in aka ce ka bunan din kabi sai Allah ya ga dama shi kuma ma'ana kaga Allah madaukakin sarki ko da an yi ma bayani ka gane sai ya ga dama sai yayi sai yayi maka tawfiki ga mankatar sannan zaka buje wannan shari'a din kaga kenan shiriyar da dukkan wani mai wa'azi yake da ita shine irshad wal bayan yayi wa mutane irshadi ya musu hannunka mai sanda ya yi musu bayani har su fahimta to za ga wani an yi mai bayani ya kuma fahimta amma ya kin amfani da abin da aka yi mai bayanin kuma ya fahimta me yasa saboda sai da taufiki da kuma ainihin wato a kabul karbar abin da kuma ainihin wato bin abin to wannan kuma abu ne wanda yake sai Allah ya ga dama ka karba sai yayi maka taufiki ka karba kuma ka ba abu da haka ayoyin alqur'ani babu cin karo a cikin su ala ayyi halin dai abinda muke so mu ji anan shine ruhan kenan daga cikin ma'anonin ar-ruhu a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anar shi kansa alkur'ani din afsani ma'ana ta biyu alwahyu wahayi shi ma ana kiransa da arruhu ka kaulihi ta'ala kaman fadin Allah ta'ala rafi'ud darajati zul arsh yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi liyunzira yawm at-talaq Allah ta'ala ya ce rafi'ud darajat shine mai daukaka darajoji ya daga wanda ya so a lokacin da ya so zul'arshi shine mai al'arshi yulkin ruha yana jefa wahayi min amrihi daga al'amarinsa alaman ya sha'u ga wanda ya ga dama min ibadihi daga bayansa liyun zira yau matalab domin ya yi gargadi game da ranar haduwa ita ce ranar tashin alkiyama suratu gafir aya ta goma sha biyar kaga nan ma yulkin ruha kaga in kana mu'amalantar ruha a matsayin ruhi to wasu ayoyin sai ka rasa yadda zaka ka fito da ma'anarsu da haka ar-ruhu a wannan aya cikin suratul ghafir tana nufin ainihin wato wahayi wa kadhalika qawrafi'u darajati dhul arshi yulki ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi ma'anar ar-ruhu ta uku jibril alaihi salam الثالث جبريل عليه السلام ma'anar arruhu ta uku shine shi mala'ika jibril aminul wahyi ka kaulihi ta'ala kaman fadin Allah ta'ala fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya fattakhadhat min dunihim hijaban sai ta riki shamaki da kariya gabarunsu fa'arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko mata da mala'ika jibril shine ruhi a nan fatamatsala laha sai ya yi mata kama da basharan kamar mutum sauyiyan mai daidaitacciyar halitta kawai sai ta gaga mutum tunda bai ba yanayin mala'ika ya zo mata ba don haka fata min dunihim hijaba sai ta riki wani shamaki daga ahalinta ma'ana ta dan shiga wani guri ta bar gida ko ta bar inda yan uwanta suke ta dan samu wani guri da ta zama ya zama mata shamaki tsakaninta da ahalinta an fahimta to anan ne yul- wato Allah madaukakin sarki ce fa arsalna ilaiha ruhana nana maryam sai muka aiko zuwa gare ta ruhana mala'ika mala'ikanmu shine jibril alaihi salam kuma da ya zo sai ya rikide ya zo mata da kamata basharan kamar mutum tsawiyyar kuma mai cikakkiyar halitta daidaitacciyar halitta haka ya zo mata shi yasa tana ganin mutum dan ta san gurin da ta sha makance gurin da ta samu ta killace kanta ba wani dan adam ba kowa a gurin shi yasa tana ganin sa qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya aya ta goma sha bakwai cikin suratu maryam sannan kalmar arruhu da ma'anar mala'ika jibril ta sake maimaituwa cikin suratu shu'ara aya ta 193 inda Allah ta'ala ce nazala bihi ruhul amin wato arruhu amintacce wato kace mala'ika amintacce nazala bihi shi ya dinga sauka da alqur'ani shi ya dinga sauka da alqur'ani ga annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم الرابع معنى تهدو القوة والثبات والنصرة التي يؤيد الله بها من شاء من عباده المؤمنين معنى الروح تهدو القوة كربي الروح تنازوها ده معنى القوة كربي والثبات ده جاجر شوى تنازوها ده معنى Asabat jajircewa da kafewa wan nusra tana zuwa da ma'anar taimako allati yu'ayyidu Allahu biha man sha'a min ibadi wannan da Allah ta'ala ke karfafar wanda ya ga dama ya karfafe shi min ibadihi almu'minin daga bayansa mu'minai ma'ana Allah madaukakin sarki kan karfafu bayansa mu'minai da wani irin karfi na zuciya wajen rungumar addini da imani da Allah da kisar da sako da kuma jajircewa da kafiya wan nusra da kuma taimako kama kala ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min Allah ta'ala ce la tajidu qauman ba za ka taba samun mutane ba yu'minuna billahi da suke yin imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira yuwadduna man hadda Allah wa rasula su dinga kaunar su dinga san wanda yake saba wa Allah da manzansa ba za ka samu mu'mini a haka ba ba shi yuwa mutumin da yace yayi imani da Allah yayi imani da ranar tashin alkiyama kuma a hannu guda a lokaci ɗaya kuma ka ganshi yana ƙaunar masu faɗa da Allah masu faɗa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu faɗa da addinin Allah ba zai yi ba ɗayan biyu ko dai mutum ya zamanto yaron gumi waɗanda suke saba wa Allah da manzansa a matsayin masoya to kuma a lokaci guda sun ɓata da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam amma shine Allah ta'ala yake ta haɗuwar guda biyu shine ba zai yi haɗuwar guda biyu ga wani mai faɗa da Allah ga wani mai faɗa da addinin Allah kuma a hannu a lokaci guda a ce kana kaunarsa kuma kana kaunar Allah zuciya guda ta tattare waɗannan abubuwa guda biyu abu ne wanda yake da wahala ba zai yi ba shi yasa sai Allah ta'ala ce la tajidu qauma ba za ka samu mutane ba yu'minuna billah da suke cewa sun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira yuwaduna ka gansu suna kaunar man hadda Allah wa rasula wanda yake fada da Allah da manzansa walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne ko ko da iyayensu ne ka koma ka karanta kissar Annabi Ibrahim ka da suka yi da babansa kenan ko da mahaifinka ne ya zama mai saba wa Allah da manzansa bai yi imani da Allah ba da manzansa to sai zama to kun raba gari da shi Allah ta'ala ya ce au abuna'ahum ko iyayensu au ikhwanahum ko ƴan uwansu au ashiratahum ko danginsu ula'ika masu irin wannan sufar ka taba fi qulubihimul iman sune waɗanda Allah ta'ala ya rubuta imani ya wajabta imani a zukatansu wa ayyadahum ya karfafe su bi ruhin min da wani taimako daga gare shi kaga ruh anan bi ma'ana an-nusra an fahimta wa ayyadahum ya karfafe su bi ruhin minhu da wani karfi na zuciya dan in ba karfin zuciya ba da wahala ka iya saba wa mahaifi da wahala ka saba wa iyayenka kai watsi da su saboda kun bambanta ta fuskar aqida da wahala a ce danginka gaba ɗaya kayi baran-baran da su saboda sun yi bambanta kun bambanta da su ta fuskar aqida sun yi sun yi haku kayi dama to wannan sai da taimako da karfafar zuciya daga Allah madaukakin sarki shi yasa sai Allah ta'ala ya ce wa ayyadahum bi ruhin min ya karfafe su bi ruhin ay bi quwwa wal ithbat wan nusra minhu daga gare shi da kaga kenan anan wato ma'anar ar-ruhu ta na hudu ta hudu shine al-quwwatu wat-thabat wan nusra suratul mujadala aya ta 22 al-khamis ma'anar arruhu ma'ana ta hudu almasihu ibn maryam annabi isa dan maryam shi ma a cikin alqur'ani in kana mu'amalanta alqur'ani zaka shi ma akwai ayoyin da suka zo da ma'anar arruhu suna nufin annabi isa dan maryam wato wannan zai taimaka wa mutumin da yake son fassara littafin Allah an ba haka ba sai ka je kai kwaba kila dai abinda aka fi sani shine ruhu annabi isa ruhu kuma rai to kaji ashe ruhu yana da ma'anoni da yawa cikin alkur'ani da haka ma'anar ar-ruhu ta biyar shine Isa dan Maryam alaihi salam qala ta'ala ubangiji ta'ala yace ya ahlal kitab la taqulu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haq innama al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khayran lakum إنما الله إله واحد سبحانه أن يقول له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا سورة النساء آية تدريد سبعين دقيقة الله تعالى يا أهل الكتاب يا كما أبو تالي تالي لا تغلوا في دينكم kada ku yi shishigi a cikin addininku kada ku wuce iyaka a cikin addininku ku tsaya iya inda aka ce ku tsaya wala taqulu ala Allah kar ku faɗa akan Allah illal haq sai gaskiya innamal masihu sani dai kawai almasihu isa ibn maryam masihu isa dan maryam rasulullah manzon Allah ne wa kalimatuhu kuma kalmar Allah ce alqaha da ya jefa ta ila maryama zuwa ga na maryam wa ruhun min kuma ruhi ne daga gare shi fa aminu billahi wa rusulihi ku yi imani da Allah wa rusulihi da kuma manzanninsa wala taqulu thalatha kar ku ce uku ne in tahu ku hanu daga cewa Allah uku ne khairan lakum shi yafi alkhairi gare ku innama sani dai kawai Allahu Allah ilahun wahid ubangijin bauta ne guda ɗaya tak subhanahu sarki ya tabbata gare shi an yakuna lahu walad da ko abin haihuwa ya kasance gare shi lahu ma fi samawati wa ma fil ard abun da ke cikin sammai gabaki daya wa ma fil ard da dukkan abin da ke cikin ƙasa lahu nasa ne wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama shi wakili to ka duba wannan aya ita ma innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min kaga ruhi anan shine isa dan maryam السادس معنى تشدا تطلق الروح أنا فسر كلمة الروح ويراد بها أنا كما أنا نفي لإتا ما به حياة الإنسان wato abin da rayuwar ɗan adam take tattare da shi ma'ana irin ruhi ana nufin ran ɗan adam ana nufin ruhi ma'ana ma'ana ta shida daga cikin yadda ake fassara ruhu yana zuwa da ma'anar ran ɗan adam ka ƙaunihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala wa ya tsalo na ka'anin ruh ƙulin ruhu min amri rabbi wa ma'utitu min al'ilmi illa falila suna tambaya ka game da rai ka ce da su rai yana daga cikin al'amarin ubangiji na wa ma'utitu min al'ilmi ba a ba ku komai bane daga ilimi illa falila sai kaɗan kaga kalmar ar-ruhu anan ta zo da ma'anar shi ruhin da yawanci mutane suka fi sani shine rai na fata an gane kaga kenan muna da ma'anoni guda nawa kenan iya nan ma'ana guda shida ruhi da ma'anar alqur'ani ko ruhi da ma'anar me wahayi ruhi da ma'anar me na mala'ika jibril ruhi da ma'anar me ƙarfi da jajircewa ko tabbata da kuma taimako ruhi da ma'anar annabi isa dan maryam sannan na shida ruhi da ma'anar rai suratul isra'i aya ta 85 فهي الجزء الذي به تحصل الحياة والتحرك واستجلاب المنافع واستدفاء المضار يتي فهي shi ruh da ma'anar rai fahiyar jizu shine wani bangare wani yanki allazi bihi tahsulul haya wanda rayuwa take tabbatuwa da shi rayuwa tana tabbatuwa da shi wannan ruhin wannan na shida da ake magana wata harruku da motsi da tashi da zama da kaiwa da komowa duk tana samuwa ne da wannan ruhin wastijilabul manafi' da jawo amfani wani abu da zai amfani mutum yi kokarin jawo shi zuwa gare shi don ya amfane shi duk da wannan ruhin wastidfa'ul madar da kuma ije da tunkuɗe abin da yake madar mai cutarwa duk da wannan ruhin shi yasa da zarar babu shi an zare shi ba za ka iya jawo kanka abin da zai amfane ka ba abin da zai cutar da kai ba za ka iya tunkuɗe shi ba ina fata gani wa hadha huwa al-maqsud fi kitabina hadha wayancan da an kawo maka su dan ka san ma'anar ruhi tana da ma'anoni da yawa amma wannan da shida shine manufa wannan littafi na ba kansa za a yi magana ruhi da ma'anar alkur'ani ruhi da ma'anar wahayi da sauran duk bayanan da aka yi wannan ba shine gaba tattaunawar ba abinda malai yake so ya tattauna a wannan littafi game da wayannan fassarori na ar-ruhu shi wannan na shidan ruhi da ma'anar rai shine yace wa hada wannan na shidan ruhi da ma'anar rai wal maqsudu shine abun nufi fi kitabina hada a wannan littafi na war ruhu to shi ruhi da ma'anar rai din jismun shi ma jiki ne mukhalifun amma ya bambanta bil mahiyati li hada jism al mahsus da haƙiƙanin wannan jiki da ana iya ganin sa ana iya tabawa al mahsus shi ma jiki ne ruhin da ma'anar rai amma ruhi ne wanda ya bambanta wato jiki ne amma ya bambanta da jiki wannan wanda kake iya ganinsa kuma kake iya tabawa kake iya jinsa wa huwa jismun nurani shi ma jiki ne amma nurani na haske ulwi madaukaki khafif mara nauyi hayyun rayayye mutaharrikun mai motsi yanfudu fi jawharil a'dha da yake zartuwa cikin gaɓoɓi masu tsada gaɓoɓin ɗan adam wannan shi ne yake kurɗawa ya shiga ya fita kaga hannunka yana motsi ƙafarka tana motsi idanka yana kyaftawa kunnanka yana ji hancinka yana sanzana kana abin nan harshenka yana ɗanɗana da an zane shi za duk waɗannan babu su da haka wannan shi ne yake sa dukkanin jikin mutum shi ne yake zartuwa ya shiga jikin ɗan adam sai ga ɗan adam ya zama ɗan adam ɗin ya dinga motsi wa yasri fiha kuma ya nasu a cikin jikin ya nashe da jikin ɗan adam sarayanil ma fil wurd irin nasuwar ruwa a cikin magangarar ruwa din kamar yadda ruwa yake nashewa a gurin da yake gangara haka shi ma ran yake narkewa ya ainihin wato mamaye jikin ɗan adam gaba daya wa sarayanil tuhun fil zaitun irin wato nasuwar mai a cikin ainihin narkakken mai kamar yadda mai yake nasuwa a cikin mai wato mai a cikin mai yadda yake nashewa haka shi ma wannan ruhin yake nashewa a cikin jikin ɗan adam wannan fil faham kamar yadda wuta take nasuwa fil faham take nashewa a cikin makunnin wuta makamashin wuta to haka shi ma ruhi yake sarayan yake nasuwa ainihin wato a cikin jiki fama damat hadhihi al-a'dha'u salihah لقبول الآثار الفائضة عليها matukar waɗannan gaɓoɓi lafiyayyun gaɓoɓi ingantattu suna iya karɓar wa'annan tasire-tasire waɗanda suka kwarara akan wannan jikin saboda ruhin min hadhal jismin latif daga wannan jiki lallausa baqiya hadhal jismin latif mutashabikan bi hadhihi al'adha wannan jikin lauka-lauka jikin mai taushi shi na wannan ruhi din haka yake zuwa ya cakudu ya gaurayu shine mutashabikan ya gauraye ya hautsi ne bi hadhihi al'adha da waɗannan gabobin naka na ido da hawasul khamsa da sauran gabobin jiki wa afada hadhihi al'athar min al-has wal haraka wal irada to sai idan wannan ran ya shiga yana so ya narke a cikin jikin ɗan adam to sai ya fa wannan tasirin sai ya fa'idantar da alhassiji ta yadda an faɗa in an yi magana sai ka ji da kullanka in wani ƙanshi bugo sai ka ji da hancinka in ka ji wani wari sai ka ji wari idan ka ya bambance maka kaloli in an taɓa ka za ka ji cewa eh an taɓa ka nan to duk wannan ruhin da ke cikin jikinka shine tasirinsa ne yasa kake jin waɗannan abubuwa da ina fata an gane wal irada wal haraka da motsi yanzu nan ka miƙe kafa ka an jima ka nade ta ka miƙe tsaye ka zauna ka lankwashe ta ka dinga lallan kwasa diyan da kake so wal irada da nufi hatta nufi na zuci ka ji kana nufin yanzu da ka tashi daga nan inda zaka nufata guri ka shi yasa sai malai yace wa idza fasadat hadhihi al a'dha بسبب استيلاء الأخلاق عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح سيتي وإذا فصلت هذه الأعضاء إذا وكلن قبوبي سكلالت إذا فصلت هذه الأعضاء إذا وكلن قبوبي سكلالت بسبب استيلاء الأخلاق سبيل تاثير شاقوة a gurbata kai alaiha da ya faru akan wannan gabobin wa kharajat an qabuli tilkal athar jikin ya zamanto ya daina karbar wayancan tasira tasiran ta yanda athar din ba baka ji baka gani an taba ka ba zaka ji ba ka daina ci ka daina gani ka daina kaza jikin ya lalace ya daina karbar waɗannan sakonnin to a lokacin faraqar ruhul badana lokacin da ruhi zai rabu da gangan idan ruhi ya rabu da gangar jiki ido sai ya daina gani kunne sai ya daina ci baki ya daina magana ya daina ɗanɗano hannu ya daina aiki ƙafafuwa su daina aiki zuciya ta daina bugawa komai na jikin ɗan adam sai ya tsaya cak me yasa ruhin ya riga ya rabu da gangar jiki wan fasala ila alamin arwah yanzu lokacin shi kuma wan fasala ya ciratu daga inda matsayinsa ila alamin arwa ya koma zuwa ga duniyar arwa rawuka yanzu sai a bar muku gangan jikin gata anan shi kuma ran sai ya koma zuwa duniyar rawuka al'arwa za mu ji ina makomar ruhin yake za mu karanta anan shin an karɓi ruhin ina ake zuwa ajiye wannan ruhin ko a ina ce matattarar ruhin matattarar guda biyu ce na salihai gurin da yake zuwa daban na kafirai gurin da yake zuwa daban an fahimci wannan gaba ta farko abu na farko sai ce halin ruhu kadima an makaluka shin wannan ruhin ran an rai da ake magana a kansa dama can yana nan fil azal yana nan an makaluka ko kuma a'a babu shi daga baya aka samar da shi halittarsa aka yi shi ma domin shi ma akwai sabani akwai wasu cikin malamai da suke ganin a'a ba dama can yana nan ba halittarsa aka yi shi yasa sai malam ya je ho mana wannan a matsayin tattauna kamar tambaya halin ruhu shin wannan ruhin da ake magana a kansa kadima dama can timfil azal yana nan babu bata gabace shi ba am makaluka ko kuma da babu shi daga baya Allah ta'ala ya samar da shi ya halice shi malam sai ce ar-ruhu makalukatun mubtada'a ar-ruhu rai makaluka halittarsa aka yi da babu shi mubtadi'atun kirkirarsa aka yi da babu shi kwata-kwata bittifaqil ulama wannan shine ra'ayin haduwar malamai sun ittifaki akan haka cewa rai shi ma makhluqa halittarsa aka yi ba wai dama can akwai shi ba halittarsa aka yi wasairu ahli sunna haka sauran malamai ahli sunnati wal jama'a duk wannan shine ra'ayin su cewa rai asalin sa babu asalinsa daga babu ne Allah ta'ala ya halicce shi ya samar da shi wa qad haka ijma'ul ulama ko wa qad hukiya ijma' ijma'ul ulama ala annaha makhluqa hakika an hakaito ijma'in malamai akan cewa annaha ita rai din nan makhluqatun halitta ta akai ghayra wahidin min a'immatil muslimin ko kuma wato wannan shine kaman abin nan wa qad haka ijma wa qad hakal ijma haka ijma'ul ulama ala annaha makhluqatun ghayra wahidin min a'immatil muslimin wato da yawa daga cikin malaman musulunci sun hakaito ijma'in malamai akan cewa wannan ran halitta ta akai mithlu muhammad bin nasr al-marwazi غير واحد من أئمة المسلمين كراتين يند da dauke shi na farko daidai ne wa qad hukiya ijma'ul ulama ala annaha makhluqa ghayra wahidin min a'immatil muslimin shine daidai din karatu ma'ana hakika malamai wato sun hakaito ko an hakaito ijma'in malamai akan cewa rai din nan halittar ta akai ghayra wahidin sai dai banda wani guda daya min a'immatil muslimin daga cikin jagorori na musulmi akwai ainihin wato mithlu Muhammad bin Nasr al-Marwazi al-Imam al-Mashhur alladhi huwa a'lamu ahli zamanihi bil ijma' aw min a'lamihim wal adillati min al-kitab was sunnati dalla ala khalqiha kathiratun min mithlu qawlihi ta'ala yake cewa kamar Muhammad bin Nasr al-Marwazi al-Imam al-Mashhur wanda malami ne mashhuri alladhi huwa a'lamu ahli zamanihi wanda ana ganin shine mafi ilimi a lokacinsa a zamaninsa bil ijma wannan malamai basu ja ba sun yi ijma'i akan cewa shine a'lamu ahli zamani a zamaninsa ba a samu malami irinsa ba aw min a'lamihim ko kuma kace akwai malamai shine mafi ilimin su wal adillatu min alkitabi was sunna dalilai sun zo daga cikin alqur'ani was sunnati da sunna adalla waɗanda suke nuni ala khalqiha wato akan halittar ruhi kasiratun kuma waɗannan dalilan suna da yawa mithlu qawlihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahaliccin dukkan komai suratul ra'd aya ta 16 fa hadha 'amun la takhsis fihi wannan shay din wato shay Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine ya halicci dukkan komai kaga komai ya shiga ciki ruhin shi ma baya cikin shay yana ciki kaga kenan halitta sa kai da babu shi kenan Allahu khaliqu kulli shay Allah ya halicci dukkan komai ruhi yana cikin komai shi ma shi yasa sai malamin ke ta fa hada amun wannan aya ta game komai ya shiga cikin ta la taqsisa bihi babu kebancewa a cikinta bi wajihin ma ta wata fuska daban ba ta wata fuska da mutum zai ce a to banda ruhi ma'ana komai mun yadda Allah ya halicce shi amma banda ruhi shi da ba can yana da ba da ba da ma ayar ta nuna cewa komai ya shiga ciki wa min zalika qawlihi ta'ala wa min zalika qawluhu ta'ala yana daga cikin irin misalin haka farin Allah ta'ala هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر شن wani lokaci na zamani bai zo wa ɗan adam ba lam yakun shay'an mazkura bai kasance abun ambato ba lokacin bai kasance wani abu abun ambato ba ma'ana kenan akwai wani zamani wani lokaci da ya taɓa shigewa a rayuwar ɗan adam da babu shi hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr shin wani zamani daga cikin zamunna bai shige wa dan adam ba a lokacin shi dan adam lam yakun shay'an bai kasance wani abu ba mazkura da za a iya ambata to kaga shi kansa dan adam din akwai lokacin da babu shi daga babu aka samar da shi suratul insan aya ta 1 wa qawluhu jalla wa ala li zakariya da faɗin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga Zakariya alaihi salam wa qad khalaqatuka min qablu wa lam taku shay'an Allah ya ce wa qad khalaqatuka hakika na halicce ka min qablu gabanin da babu kai wa lam taku shay'an wa lam taku shay'an baka kasance komai ba lokacin ma'ana babu kai lokacin sannan daga baya na halicce ka suratu maryam aya ta tara wal insan ismun li ruhil insani wa badani kenan muna tare da malam a wannan ra'ayin nasa to kaga kaman da kuma ra'ayin mafi yawan malamai ko ka ce jumhur na malamai ko kuma gaba ɗayan malamai kamar yadda ya ishara zuwa gare shi can da na ce banda ainihin wato muhammad bin nasir almarwazi misali ya kawo hadda shi ma'ana gairu wahidin min a'immatul muslimin akwai da yawa cikin malaman musulunci ba ɗaya ba ba biyu ba wanda duk suna da wannan ra'ayin cewa shi ar-ruhu din nan makhluqa ne halittar sa aka yi an fahimta to kaga kamar misalan da ya bayar duk suna nuna cewa rai din nan da babu shi daga baya aka halicce shi wal insan shi mutum mutum shi karan kansa ismun li ruhil insani wa badani suna ne in ka jance al insan to suna ne na ruhin mutum da gangan jikinsa shi yasa idan mutum gashi an zare ruhin ba sunansa al-insan abu biyu ne ya haɗu ya zama al-insan da ruhi da kuma gangan jiki idan suka haɗu su su biyun sai a cewa mutum al-insan an fahimta ismun li ruhil insan wa badani suna ne na ruhin shi mutum kansa da kuma gangan jikinsa wa khitabullahi li zakariya li ruhihi wa badani anan kila wani ya ce to menene fikihun malam da ya kawo wa kada khalaqatuka min qablu wa lam taku shay'a shine yake so ya ma wannan bayani hakika na halicce ka min qablu tun gabanin baka kasance komai ba lokacin babu kai to menene yake nuna annabsu makhluqa sai yace ah to ka duba ai shi annabi zakariya da ake magana da da shi mutum baya zama mutum sai ya zama akwai ruhi a cikin sa dan haka da ruhi da gangan jiki su ne mutum da haka lokacin da Allah ta'ala yake magana da zakariya da gangar jikin zakariya yake magana ko da gangar jikin zakariya da ruhinsa na'am domin mun tabbata cewa mutum ba zai zama mutum ba ba ruhi ko sai da ruhi da gangar jiki ake kiran mutum mutum to sai ga Allah ta'ala cewa kad khalaqatuka min qabl wa lam taku shay'a to yanzu da gangar jikin zakariya ake ba rai a cikin sa ko kuma da annabi zakariya da shi da gangar jikinsa da ruhinsa ake magana kaga duka biyan ake magana ko to sai yake cewa wa khitabullahi li zakariya li ruhihi wa badani lalle zancen da Allah ta'ala ke yi da zakariya yana magana da zakariya ne da ruhin annabi zakariya din da gangan cikin sa wal insanu ibaratu anil badani wa ruhu ma'an dan haka mutun shi fassara ta shine gangan jiki ne da ruhi a hade shine fassara al insan mutum shine ruhi da gangan jiki a hade bal huwa ruhu akhassu minhu bil badan yake ta bari ma huwa ruhu bal huwa ruhu shi dan adam shine ruhin ma akhassu minhu shi ko kuma bal huwa ruhu shi kansa ruhin akhassu minhu shi yafi kebanta da dan adam bil badan ba jikin ba ma an fahimta domin kila ruhin shine gangan jikin ya fi muhimmanci sama da gangar jikin ina amfanin ga gangar jiki ba ruhi to shi sai ke tabban bari ma kawai huwa ruhu shi ruhin akhassu min shi yafi zama akhassu mafi kebantuwa minhu da shi dan adam bil badan ba jikin ba wa innamal badanu domin shi jikin madiyatu lirruhi abun hawa ne da shi ruhin an fahimta madiya shine abun hawa ma'ana shi gangar jiki kamar wata mota ce ta ruhi kawai an fahimta kamar yadda yanzu kana da bukata za ka hau kan abin hawa ya kai ka wani guri to gangar jikin shine kamar maɗiya abin hawa na shi ruhin da haka ruhin yana hawa kan gangar jiki ne ya yi tafiya kamar yadda muka ce yana nasuwa jikin ɗan adam ya je shi yake sa ɗan adam ya yi nan ya je nan ya je ya dawo da sauransu وقد جاءت الكثير من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم hakika nassoshi da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo annal arwaha tuqba cewa rawuka tuqbadu ana karbar su wa tudau fi kafani idan mala'ikun karɓar rai suka zo suka karɓi ran mutum wato za'u fi kafanin suna sanya wannan ran a cikin likafani wa hanudun da turare ta ati bihimal mala'ika mala'ikun ne suke zuwa da waɗannan abubuwan guda biyu za su zo ku dai gashi kun naɗe mamacin ku kun san sha likafani kun abin nan mala'iku za su zo bayan sun karɓi ruhi ku gangan jiki kuka nannaɗe amma ruhin mala'iku su zo sun zara ruhin suna zuwa da wani likafani nasu yana kamshin turare a ciki za su sa ran su nannaɗe su tafi da shi ko kuma sai a ban muku albadan gangar cikin ku kuma sai ku nannaɗe ta ku sa a ran an fahimta ta ati bihimal mala'ika mala'iku suna zuwa da waɗannan abubuwa guda biyu wa yus'adu biha sannan wa yus'adu biha wato ana hauhawa da shi wannan ruhin ai sama da shi wato na'amu ana ni'imta wannan ran wato azab kamar yadda kuma a lokaci guda ana iya wa wannan ruhin azaba wato msaku ana iya rike wannan ran bin naumi lokacin bacci wato sal kuma a sake shi Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma yasa bacci kanin mutuwa ba haushe kenan yayi hikima yace bacci kanin mutuwa an fahimta wanda Allah ta'ala ya rubuta zai tashi shi ne bayan an rike ran nasa to sai kuma Allah ya saki ran shikenan zai ga mutum da sabe ya tashi kuma ya ci gaba da harkokinsa wani kuma ya kwanta aka rike ran shikenan kawai kuna ana tasa sai na an fahimta to kaga kenan ruhin nan ana hauhawa da shi sama ana daukar sa a sa shi a likafani da turare a hau da shi sama a ni'imta shi in ya cancanci a ni'imta shi a azabtar da shi in ya cancanci azaba sannan a rike shi lokacin bacci in an ga dama a sake shi in an ga dama kuma an rike shi wa kullu hadha sha'anul makhluq duk waɗannan abubuwan fa sha'anin al'amarin abin halitta kenan al-muhdath wanda aka kirkire shi yanzu ka ce dama can akwai shi to abinda dama can akwai shi ya waɗannan abubuwan a rike shi a sake shi a ni'imta shi a azabtar da shi a daga shi sama a in an karbe shi ayi kaza duk wannan ba su yi ba ma'ana dina kawo maka hujjoji ne da suke nuna cewa rai shi ma halitta sami da babu shi daga baya aka halice shi domin ga wasu abubuwa da suke nuna da babu shi samar da shi aka yi domin ga shi yana karɓar wasu abubuwa na samammu a yi masa azaba a yi masa ni'ima a sake shi a rike shi wa kullu hada ba ne ce duk waɗannan sha'anul makhluq sha'ani ne na abin halitta almuhuda sha'ani ne na abin da aka kirkire shi aka samar da shi da babu walau lam takun ar-ruhu makhluqa marbuba lama uqirrat bir-rububiyyah sai ke ta law lam takun ar-ruhu makhluqa wani dalilin malam zai kawo ai ba dan rai halittar sa akai ba ba dan rai ya kasance marbuba abin bautarwa ba lama uqirrat bir rububiyya to da shi ruhin bai tabbatar da rububiyya ta ubangiji an fahimta law lam takun ar-ruhu makhluqa marbuba lama uqirrat bir rububiyya wa qad qala Allah lil arwahi gashi ko Allah ta'ala ya gaya wa rawuka gaba daya hina akadha al-mithaq lokacin da Allah ya riki alƙawari alal ibad akan bayinsa wahun fi alamin zar lokacin suna cikin alamin zar wato an ce tun lokacin gabaki ɗaya ana tsatsan annabi adam tun lokacin annabi adam daga shi sai na dawowa babu wani ɗan adam mai suna ɗan adam a duniya daga annabi adam sai na dawowa an fahimta to lokacin duk gabaki ɗaya mu muna tsatsan annabi adam allah ta'ala ya yi wannan alkawarin da mu yake cewa wa qad qala Allahu lil arwa Allah ai yayi zance da rawuka hina akada al mithaq lokacin da ya riki alkawari alal ibadi gabayi wahum a lokacin su bayi gabaki ɗayan su fi alamin zar suna cikin alamin zar alastu bi rabbikum Allah ya ce ba ni ne ubangijin ku ba ni bane abin bautar ku qalu bala lokacin fa duk muna cikin sassan annabi adam duk gaba ɗaya rayuka suka ba wa Allah amsa ƙalubala suka ce haka ne kai ne ubangijinmu kai ne abin bautar mu wa zalika ma qarrarahu al-haq fi qawlihi ta'ala wannan shine abinda ubangiji ya tabbatar a cikin fadin sa ta'ala wa id akhadha rabbuka lokacin da ubangijin ka ya rika min bani adama daga 'ya'yan adam min zuhurihim daga gadan bayan su daga tsakan su zurriyatahum zurriyasu wa ashhadahum ala anfusihim ya shaidar musu akan kawunan su ya shaidar musu kuma suka shaida yace da su alastu bi rabbikum ba ni ba ne abin bautar ku kalubala shahidina an ta kulu yau malkiyamata inna kunna an haɗa zafiri au ta kulu inna ma a sharka a ba'una min kabul wa kunna zurriyatan min ba'dihim a fatuhu li kula bi ma fa'alil muqtilun yace kar ku ku zo ranar tashin alkiyama kun bautawa wani na ku ce kun taso ne ko ga iyaye da kakanni suna bautata musu dan haka wa kunna zurriyatan min ba'dihim mun taso mu kuma zurriya ne a bayan su a fatuhu li kula bi ma fa'alil muqtilun وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون dan haka kaga wannan yana nuna maka ashe an riki alkawari to shi kansa annabi adam din makhluki ne ko ba makhluki ba na fata an gane suratul a'raf aya ta 172 wama dama huwa rabbuhum fa innahum marbubuna makhluqun matakar huwa rabbuhum Allah shine ubangijinsu marbubuna su kuma ababen bautarwa ne makalukuna ababen halitta wannan shi ne ka'ida kenan kaga anan ana bukatar nan za ku gyara marbub marbubuna yake cewa wa ma dama huwa rabbuhu matakar shine ubangijin su fa innahum to hakika su marbubuna kenan su ababen bautarwa ne makalukuna kuma ababen halitta ne ولقد كانت الروح غير مخلوقة ولو كانت الروح غير مخلوقة فإنها لا تدخل النار لا تدخل النار ولا تعذب ولا تحجب عن الله ولا تجيب في البدن ولا يملكها ملك الموت sai ma yake ta kawo nazariya yake kawo maka wato ba aya da hadisi ba ma kwakwalwa a hankalce sai ce walau kanatin ruhu gairar makaluka da ruhi ba halittarsa aka yi ba da dama shi ma yana nan azaliyan abadiyan to fa inna halata la tadkhulun nar to da ba za a waye gari kuma ruhi ya shiga wuta ba wala tu'azzab da ba za a azabtar da shi ba wala tahjubu anillah da ba za a sanya shamaki tsakaninta da Allah ba kuma kaga akwai wasu rawukan da Allah ta'ala ya ce zai sanya shamaki tsakaninsa da su wala taghibu fil badan kuma da ba za ta dinga kuya a ciki ba haka yanzu ruhin ya shiga cikin jiki ya buya ya nasu da jiki da ba za ka yana yawo ko'ina don haka wala ta gibu fil badan wala yamliku ha malakul maut da mala'ikan mutuwa ma ba shi da ikon ya mallaki ɗaukar ran an fahimta walamma kanat suratun tusab walamma kanat suratun tusab kuma da bata kasance sura a ba siffantawa ba walam tuhasab kuma da bata zama a bar yiwa hisabi ba walam tu'azzab kuma da bata zama a bar yiwa azaba ba walam tuta'abbad kuma da ba a bautar da ita ba walam takhab kuma da bata zama matsoraciya ba walam tarju kuma da bata zama mai sa rai ba mai kauna wali anna arwahal mu'minin domin hakika raukan mu'minai tatala'la suna kyalli da sheki da walqiya wa arwahul kuffar a lokaci guda kuma wato rawukan kafirai sudun mithlul faham sudun bakake irin mithlul faham kamar gawai an fahimta kaga rawukan kenan to inda ma kaluka ce to ya akai wata kuma ta zama mai haske wata ta zama bara kaga kenan ghairu makhluq in aka ce ghairu makhluqa wato akwai matsaloli da yawa da za su shigo ne shi yasa dole malam yake kokarin ya rushe cewa masu ra'ayin cewa an arruhu gairu makhluka dan a tabbatar da cewa ruh makhluk kaga ya fara mana da ayoyi a can sai ya ce warraddu ala man za'ama anna ruha gairu makhluka yace mai da martani akan waɗanda suke riya cewa ruhi gairu makhluka ba halittar sa akai ba wa annaha juz'un min zati Allah ta'ala to kaje inda ra'ayin nasu yake suka ce shi ruhi wani yanki ne wani ɓangare ne daga zatin Allah ta'ala kama yi ƙalu hadihil kirkata kama yi ƙalu kamar yadda ake ta hadihil kirkatu min hadha thaw wannan kyallan daga wannan tufafin yake wai shi ma ruhin wani bangare ne na zatin Allah kamar yadda in kai dinka kaya yayi ragowa za a ce ai wannan ya wannan kyallan daga wannan kayan yake fal muradu bi qawli abin nufi da fadin zaqulir ruhu min amri rabbi a cikin suratul isra'i aya ta 85 kace ruhi daga al'amarin ubangiji na ne ai annaha takawwanat bi amri aw li annaha bi kalimatihi kanat ai ma'anar qulir ruhu min amri rabbi ai annaha takawwanat ai ita ruhin takawwanat tana kasantuwa ne bi amrihi da al'amarinsa ko da umarninsa aw li annaha bi kalimatihi kanat ko kuma da kalmar ubangiji ita ruhin ta kasance wal amru fil qur'an yuzkar wa yuradu bihi al masdar shi to sai ya dawo kan al amru min amri rabbi din ita al amru kalmar al amru fil qur'an a cikin al qur'ani yuzkar akan ambace ta wa yuradu bihi al masdar taratan wani lokaci ana nufin masdari ake nufi da ita a wani lokaci wa yuradu bihi al maf'ul wani lokaci kuma tana zuwa al'amru da ma'anar al-maf'ul taratan ukura wani lokacin wa huwa al-ma'muru bihi idan ta zo da ma'anar al-maf'ul tana nufin al-ma'muru bihi abinda aka yi umarni da shi ka kaulihi ta'ala kaman fadin Allah ta'ala ata amrullahi fala tasta'jilu ai al-ma'muru bihi atal ma'muru bihi fala tasta'jilu kenan an fahimta a ta amurin lahi al'amarin Allah ya zo falatar ta aji dogo ku daina neman gaggauto shi ba sai kun gaggauto shi ba ya riga ya zo sai suka suratun na al'aya ta daya ai al-ma'amuru bihi ma'ana al'amuru can da aka ce a ta amurin lahi kaga amuru ya zo masdar amma ma'anarsa al-maqul ma'ana a ta al-ma'amuru abinda aka yi umarni da shi ya zo ويمكن ويمكن ان يقال ايضا ان لفظه من zai kuma iya yiwa har yau har wa yau a ce lafazin min fi qaulihi cikin fadin sa min amri rabbi qulir ruhu min amri rabbi ya'ti amrullah fala tasta'jilu ma'ana ya'ti amrullah umarnin Allah zai zo fala tatta'jiluhu ku daina neman gaggauto da shi sai ya zama wannan min din cikin ma'anonin da take da shi wajen guda takwas a larabci anan sai ta zo da ma'anar min din nan ibtida'il gaya min libtida'il gaya walaysa nafsan fi anna ruha ba'd al-amri wa min jinsi kenan in ta zo da ma'anar ibtida'il gaya walaysa nafsan sai ta zama ba nafsi ba ne fi annan ruha akan cewa shi rai din nan ba'adul amr wani bangare ne na shi umarnin ko al'amarin wa min jinsi kuma yana cikin jinsin al'amarin domin su waɗanda suka ce arruhu ghairu makhluqa sun ce shi arruhin wato wani bangare ne juz'un min zatillah an fahimta yake cewa bal hiya libtida'il gaya yake cewa wannan min din ta zo ne libtida'il gaya if domin kawwanat bil am wa sadarat anhu ita min din kawwanat ta kasantu ne bil amri da wannan umarnin wa sadarat anhu kuma ta taho ne daga gare shi wa hadha mithul qawli wannan sai zama daidai da fadin Allah ta'ala wa ruhun min domin su ma kiristoci da wannan suke makalewa shi yasa matsalolin zaka ji su ya koma cikin wasu matsaloli wanda kila sai ɗaliban karatu ɗaliban ilimi su za su fahimci kila maganganun da ake ta yi a ruhun min ai min amrihi kanar ruhu wa ruhun minhu ma'anarsa shine ai min amrihi kanar ruhu suka ce wai al'amarin ko ruhi ya kasance min amrihi daga al'amarinsa wa ka ƙaunihi ta'ala kuma kamar faɗin Allah ta'ala wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu wannan min din ma'ana ita ma yana so ya nuna mana irin wannan kamar ibti- ibtida'ul ibtida'ul gaya ce ita ma min tunda tana da ma'anoni bayaniya wace ce suna nan tabi'idiyya suna nan wajen guda takwas ma'anonin su yake ta ai min amrihi kana ruhu wa ka qawlihi ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min kamar yanda Allah ta'ala ya ce wa sakhkhara lakum ya hore muku ma fis samawati abinda ke cikin sammai wa ma fil ardi da kuma abinda ke cikin ƙasa jami'an gabaki daya minhu daga gare shi suratul jathiya aya ta 13 wa nadhiru hadha aidan wato wata ayar mai kama da irin wannan ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala wa ma bikum min ni'ima abinda duk ya same ku na daga ni'ima fa min Allah daga Allah ne ay minhu sadarat wa lam takun ba'd zati ai daga gare shi ne wannan ni'ima ta taho wa lam takun ba'd zati ba wani bangare bane na zatin sa ina fata ana gane wa amma qauluhu ta'ala amma faɗin Allah ta'ala fi Adam game da annabi Adam wa nafaqtu fihi min ruhi wa nafaqtu fihi min ruhi in can an ce minhu an mata kaza an ce minhu din a koma kan ruhun min din a koma minhun a mata bayanan duk da muka gabatar to ga kuma wata aya wa nafaqtu fihi na busa masa na busa a cikin sa min ruhi daga ruhi na shi kuma ya za a ce daga nan tunda kaman kagan ka gane wannan shi yasa su ma kiristoci suka ce annabi Isa dan Allah ne saboda wa ruhun minhu sai suka dauki min din tabi'idiyya wato wani bangare ne wani juz'i ne na Allah madaukakin sarki shi yasa suke suke ce masa dan Allah to so ake a ture maka wannan a nuna maka cewa ita kalmar min din nan shi yasa suka ce daga ciki sai ka koma dama Allah ta'ala ya ce huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل to kenan sai ka dinga daukan in aya ta zo muhkama to kaga ita alhamdulillah in ta zo mutashabiha to sai ka koma cikin muhkama ka dauko wata aya muhkama sai ka fassara ta shi yasa suka ce tunda min din nan kun ce tabi'idiyya ce dan haka annabi Isa dan Allah ne to ya kuma za ku yi da faɗin Allah ta'ala laƙar kafar lalina ƙalu inna Allah huwa almasihu ibn Maryam laƙar kafar lalina ƙalu inna Allah salihu salata kun faɗi abin da yake tabbatacce Allah ta'ala ya ce annabi Isa ɗansa ne kuma ya ce duk wanda ya ce ɗansa ne ya kafarta kuma Allah ta'ala ya za ku ce da Allah ya ce kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga kenan sai ka dauko sai ya zamanto ashe waccan min din yanda suka ce ta bidiya ba ta bidiya bace an fahimta min ce ibtida'ul gaya libtida'il gaya an fahimta to ga wata ayan nan wa ruhun wa nafakhtu fihi nayi busa fihi a cikin shi annabi Isa ko annabi Adam min ruhi daga ruhi na suratul hijr aya ta 29 wa qawluhu da fadin sa fi Isa game da annabi Isa fa nafakhna fihi sai muka hura muka busa a cikin fiha a cikin ta mir ita nana Maryam min ruhina daga ruhinmu to duk wannan ita ce hujjojin su cewa ruhin nan wani juzuki ne daga na daga Allah kenan in kun fahimci da tattauna in ya tabbata juzuki ne daga Allah to kaga ar-ruhu ghayr makhluq domin shi ubangiji ta'ara ghayr makhluq to tunda ubangiji ghayr makhluq to ita ma ruhin nan ghayr makhluq tunda wani bangare ne na Allah madaukakin sarki yanda Allah madaukakin sarki ba abun halitta bane to dukkan wani abu na bangaren shi ma ba halitta bane kenan ina fata an gane to shi yasa sai ake ta kawo maka waɗannan ayoyin dan a nuna maka cewa duk da sun kawo waɗannan ayoyin suna ganin shi an ruhu din nan ghair makhluqa ba daidai bane maganar da jumhurin malamai ko ittifaqin malamai ya tafi akan cewa an ruhu makhluqa wannan shine kaulin sahih ba ko sai ke ta to ya zami da wa nafaqtu fihi min ruhi da kuma fa nafaqna fiha min ruhina sai ce fayan bagi an yi ulama malai ce ya kamata a nan a sani annal mudafa ila Allah ta'ala hakika dukkan abin da aka jingina shi zuwa ga Allah ta'ala nau'ani to nau'i biyu ne duk abin da ka ji an raba shi an jingina shi zuwa ga Allah ta'ala to nau'i biyu ne sifatun la taqumu bi anfusiha akwai siffofin da ba su da cin gashin kansu ba sa tsayuwa da kansu kal'il kamar ilimi wal kudura da iko wal kalam da magana wasam da ji wal basaru da gani waɗannan sifatun la taqumu bi anfusiha siffofi ne da ba su iya tsayuwa akan karan kansu sai dai an jingina su zuwa ga wani abu fa hadhihi idafatu sifatin ila mawsufin bi ila mawsufin biha to irin waɗannan su ake kira idafatu sifa raba da kuma jingina wata sifa ila mausufin biha zuwa ga abin siffantawa da ita fa ilmu wa kalamuhu wa qudratuhu wa hayatuhu sifatul lahu kenan ilminsa subhanahu wata'ala kalamuhu zancan Allah ta'ala wa qudratuhu da ainihin wato kudurar Allah ta'ala wa hayatuhu da rayuwarsa sifatun lahu waɗannan tisufofin sa wa kaza wajhuhu wa yadu haka ma fuskarsa da hannunsa subhanahu wa ta'ala waɗannan duk sifat sifatun lahu kenan kaga akwai sifatun la taqumu bi anfusiha an gane wannan wasani akwai kuma nau'i na biyu idafatu a'yanin munfasila anhu akwai kuma jingina wasu ababen ayyanawa amma munfasilatun anhu waɗanda suke a rarrabe da shi ba a haɗa suke ba kaga can mun ce idafatu sifa ila mawsufin biha shine jingina sifa zuwa ga wanda ake siffantawa da ita to akwai kuma sifatun ko idafatu a'yan munfasilatun an kalbaiti kaman gida an fahimta kaman gida yanzu da kace ilmullah kaga wannan ba zai rabu da zatin Allah ba yana suna haɗe ilimin Allah zancen Allah kudurar Allah kaga wannan idafatu sifa ila mawsufin biha amma da kace gida yanzu kace gidana gidan amanne yake da ni tare da shi muke yawo muke tafiya amma gashi na jingina shi zuwa gare ni nace gidana an fahimta kalbai kaman gida wannaqa da taguwa wal'abd da bawa war rasul da manzo war ruhu da ruhu malaika jibril ka kaulihi ta'ala da misali kaman fadin Allah ta'ala naqatallahi wa suqiyaha gashi Allah ya jingina taguwa zuwa gare shi naqatullahi fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha ma'ana taguwar Allah manzon Allah annabi salih alaihi salam ya ce da su wa'annan mutane nasa na katallahi wannan fazaru na katallahi ku kyale takuwar Allah wasu ku ya haku da abin shi da ruwan abin nan din shanta to kaga nan sai Allah ya ce na katallahi yanzu kaga in ka duba wannan nau'in ya bambanta da wancan da aka ce ilmullah kalamullah sam'ullah qudratullah ina fata gane yanzu ga kuma ka kaulihi ta'ala kaman fadin Allah ta'ala tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi albarka ta yawaita ga ubangijin da ya saukar da alkur'ani ala abdihi ga bawansa kaga ya jingina bawa zuwa gare shi shikenan sai ka dauki wannan ma'anar irin ta wancan ka ce ba wannan bawan hade yake da Allah gairu munqasila an ba za a yi ba araba suke ba a hade suke kaga wannan ita ce idafatu tashri wato jingina abu don girmama shi don duk abin da aka jingina shi zuwa ga Allah shi yasa ake cewa almasjidu baitullah idafatu tashrif kenan suratul furqan aya ta daya wa qawlihi da fadin sa wa tahhir baitiya lit-ta'ifin ka tsarkake daki na lit-ta'ifin ga masu dawafi suratul hajj aya ta 22 kaga wa tahhir baitiya daki na Allah ya jingina dakin Ka'aba zuwa gare shi fahadihi waɗannan idafatu makhluqin ila khaliqi su kuma irin wannan nau'in ana kira su idafatu makhluqin raba jingina wani abun halitta ila khaliqihi zuwa ga mahaliccinsa lakin idafatu sai dai wannan lakin idafatan taqtadi takhsisan idafa jinginawa ce wadda take hukunta kebanta wa tashrifan da girmamawa yutamayyazu biha al-mudaf ila ghayri domin a bambance abinda aka jingina zuwa wani sa domin in aka ce Allah ta'ala ya jingina abu zuwa gare shi to kaga wannan abun ya samu matsayi ya samu ɗaukaka ya samu daraja da martaba kuma zai bambanta da wanda ba shi ba don haka don Allah ta'ala ce wa nafaktu fihi min ruhi ba zai zama hujja cewa ruhi ba halitta sa kai fa nafakna fiha min ruhina wannan min ruhina da min ruhi sai aka sake maka wannan bayanin cewa su sufofin nan kala biyu akwai sufofin da suna cin gashin kansu akwai sufofin da ba su da cin gashin kai dole ba za su rabu ba sai da abin da aka siffanta su tare ko da yaushe suna tare akwai siffofin da kuma su daban wanda aka jingina su zuwa gare shi daban an jingina su zuwa gare shi ne don su samu ɗaukaka da matsayi faƙala lahum rasulullahi kaga ga rasul Allah ya jingina rasul zuwa gare shi amma rasul din daban Allah ta'ala da wa tsahir baitiya lil ta'ibin baitiya kaga Allah ya jingina ɗakin Ka'aba zuwa gare shi ɗakin Ka'aba daban Allah ta'ala da Allah ya sa kuna gane mai malamin yake so kuci wanda ina ta maimaita dan karatun da yana dan sarkakiya dan a gane kaga in muka tabbatar da cewa kawai wato ar-ruhu makhluqa kaga sai mu ta karatun mu kawai dan kar ka zo wata rana wani ya zo ya ce ma gairu makhluqa dan akwai wannan nazariya wani zai wani yana ganin gairu makhluqa to in ya tafi akan gairu makhluqa to ya zama ar-ruhu wato juz'un min Allah to kuma in ka ce juz'un min Allah to ka ba kiristoci su kansu dama dama suna da ruhun din suna ta shigowa ta wannan gurin in ka samu larabawa cikin kiristoci wayanda suke sun shi ko kuma wayanda almustashriqun wayanda suka je suka karanci islamic studies ko suka yi karatu mai zurfi na larabci da da abin da ya shafi dirasatul islamiyya za a ga suna shigo da irin wannan shubuha din sai kuma a makale maka da wannan min hudin tunda baka san larabci ba kila baka san tana da ma'anoni da yawa ba a ce gashi min min me ake nufi da Hausa daga hu min daga hu me hu waye hu Allah ta'ala shine hu to shi yasa ake ta yake ta kokarin yi wannan bayanin dan matsalar ta fito abu na biyu lokaci yayi to insha Allah an ce lokaci yayi zamu tsaya akan matsala ta biyu halin nafs hiya ruhu da wata matsala wai an nafsu ita ce ar-ruhu ko nafsu daban ruhu daban wannan shine matashin karatu insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ta'ala ya yafe mana